حرف الزاي اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبقنا سر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره وإجلاله العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين زمان رسول الله خير زماني وليمة خير الخليل خير مكاني فمن لي بخاتم من حديث ورومة فشوقي إلى تلك البقاء دهان فشوقي إلى وادي الحقيق والسليم أماني بنامي والمنام زفاني فشوقي إلى وادي النقاب بكيه ولخبرة الملسى إليه دعاني فهل تسمع الأيام يوما بعودته إلي أبعدي بويتي وأماني وهل لي أن أقتل أتيك وتقتل كذا القوة العقوة روض جنان وهل لي خلق باقيات تسل من يؤجل بيت الله دون توان وتدني لهم أرض الحبيب قيادتي وقد جئت بالوداع كل مبان عليه صلاة الله ثم سلامه صلاة تزج العود وسط جناني عليه صلاة الله ثم سلامه تعجل فتحي والمنى والتهاني عليه صلاة الله ثم سلامه تذيع جناني أو تذيع مكاني عليه صلاة الله ثم سلامه تملكني تسريب كل معاني عليه صلاة الله ثم سلامه صلاة تنجينا بدون معاني عليه مع الآل الكرام وصحبه صلاة وتسليم مرور الزمان صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم زمان رسول الله خير زماني وطيبة خير الخلق خير مكاني قال مولانا وشيخنا وإمامنا ومرشدنا إلى الله شيخ إبراهيم يس رضي الله تعالى عنه آمين.
يجي زمان رسول الله kaga dukkan zamanai da aka yi su su zamanin annabi adam annabi musa annabi isa annabi ibrahim da da dukkan annabawa waɗanda suke da zamanna masu albarka dukkaninsu an yi su to sai ga zamanin da ya fi dukkan zamaninsu shine zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa khairul quruni qarni thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum mafi bitan zamani shine zamanin da aka yi ni da ni da sahabbaina sannan zamanin tabi'ai sannan zamanin tabi'an tabi'ai saboda haka dukkan zamanna ba taɓa yin zamani irin zamanin da manzo Allah ya kasance a cikin sa shekara 63 din nan ba irin zamanin a duniya gaba daya Mm, wa khairu Na'am.
Mm, khairu zamanin ko Na'am.
shine ainihin fiyayyen dukkan zamanna gaba daya wadai batu khairil khalqi kuma sannan wato ita ma- Madina ta fiyayyen halitta ita ce khairu makani wato fiyayyen dukkan gurare gabaki daya Na'am.
saɓani ne na malamai wanda suka yi shi tsakanin maka da madina wani gari ne ya fi daraja Na.
malamai suka ce ɗakin allah shi ne ya fi daraja tun da shi ne awwala baitin wuri alinnasi lallabi bi bakkata mubarakan wa hudan lil alamin fi ayatun bayyinatun maqamu ibrahim wa man dakhalahu kana amina saboda haka suka ce saboda wa'annan darajojin da suke tare da shi to to shine ainihin yafi yafi daraja Na'am.
sai malamai suka ce eh kwarai da gaske ɗakin Allah yana da daraja to amma madinar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ita ma tana da taka darajar domin akwai masallacin da idan kai kai sallah raka'a biyu kawai a cikinsa kana da ladan umra kuma wanda masallacin a madina yake masjid quba a masallaci ɗaya daga cikin masallatan annabi an samu wannan daraja ta umra idan an yi raka'a biyu wato ta sallah saboda haka kaga anan akwai fifiko a cikin garin madina sai kuma suka ce eh haka ne duk da haka maka ita tafi daraja domin ita ce ta gurin da Allah ya yi umarni cewa a je a yi dawafi a bauta masa kuma shi ne aka ce to haka ne to mun ji maka ta fi ko ina daraja har har madina amma madina a cikin masallacinta da kuma guraren da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake kwance kabarinsa yake nan gurin ya fi maka ya fi madina ya fi al'arashi ya fi kursiyu ya fi dukkan halittar Allah daraja wannan guri da matsala yake kwanci a kai wannan shine abin da aka yi ittifaki duk duniyar malamai na hakika haka suka yi ittifaki saboda haka wadaibatu khairil khalqi gurin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake kwance a cikinsa khairu makanin shine biyayyen guri mai daraja faman libikatin min arisin wa rumatin wa shauki latil kallabi qa'ida hani faman libikatin wa zai lamunce mun da kofi daya min arisin daga rijiyar nan ta arisu tana nan yamma da yamma da ainihin masallacin quba tana nan sun rushe ta amma gurin ya zama wani dam wanda wannan dam din sun rasa yadda za su yi da shi wa rumatin haka nan wa zai lamance mun kofi daya na biru a ruma ita biru a ruma tana nan wajen harratul harratul garbiya a nan take cikin wani shinge rijiyar da sayyidina usmanu ya siye ta ya yanta ta ya bayar da ita ga muminai ita ce biru a rumatin tana nan yamma da madina hamani manami wato ainihin bacci na yayi min wauta fal manamu kaga ainihin bacci na jabani yayi kore ni to shauki ila tilkal biqa'i da hani yana sama to fa shauki wato shauki na da hani ya yi mauta ni ila tilkal biqa'i izuwa wannan gurare masu daraja fa shauki ila wadil aqiqi wa sal'i amani manami fal manamu jafani shey yace fa shauki kaga shauki na ila wadil aqiqi izuwa wadil aqiqi ya tabbata gare ni wadil aqiqi shine guri wanda ya fara tun daga zulhulefa gurin da ake yin irami na na aikin maka ko umra tun daga nan wadil aqiqi ya ya fara yayi arewa ya tafi ya zo ainihin abin nan wato dutsen uhudu ya ƙara arewa ya kama hanyar sham to nan wadi da aƙiƙi duk wannan kwari wadi da aƙiƙi kenan wa sal'ihi shauƙi begena ya tabbata zuwa sal'u wani dutse ne wanda yake kan uhudu wanda aka yi yakin ainihin gwalalo gurin da aka yi yakin gwalalo manzo Allah ya zauna a cikinsa to shine sal'u to hamani manami ya kiyaye min bacci na wal manamu bacci na jafani ya min wauta ya kiri فشوقي إلى واد النقى وبكيه ولزغرة الملسى إليه دعاني fashauki kaga shauki na dai wato ainihin ya tabbata ila wadin naqa zuwa wadin naqa shi kuma wadin naqa yana nan dab da da da kudu maso yamma ga masallacin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya wajen babu salam bangaren babu salam to a nan wadin na yake daga nan har zuwa gidan abdullahi bin abbas abbas ba ma abdullahi to a nan gurin duka wadin na ne to nan ne inda manzala yake fita kilisa da shi da nana aisha radiyallahu ta'ala anhu anha ko baqihi haka nan wato shauki na ya tafi zuwa baqi'a baqi'a baqi'ul garqadi tana nan ita kuma gabas da masallacin ainihin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam duk farfajiyar nan daga nan zaka kalle ta tayi gabas nan ne kabarrukan sahabbai gaba ɗaya yake a gurin imam malik ya ce akwai kabarin sahabi sama da dubu goma a wannan guri mai albarka wani sakharatul marsa da ani shauƙin nawa ya kirawo ni ila sakharatul marsa zuwa dutsen nan wanda take baka shafaffiya wanda take kusa da kabarin sayyidina hamza a uhudu ita wannan dutsen sun fashe ta da duk mun san da ita muna ganin ta yanzu duk sun rushe ta babu ita saboda wahabiyanci da kuma kar a je a yi ziyara
فهل تسمع الأيام يوما بعودة إلي فأتي بويتي وأماني فهل تسمع الأيام يلا فانك ذاتي من لنغمي لي يوما كونيني بعودتي إن كوما إليها إذوا وأن نقول عليه دنك تزوا هرنا جيو سو إشيرين لتفت انتقال وادي بازن كما با فأكو أها. أه. fahati buguyati Na'am.
wannan shine bukata ta ni shi Ibrahim wa amani shine guri na na'am ولي أغسل أتيك وتكسسي كذا القبة الأبوى أروج جناني wahalliya wa zai lamunce min an akasul haƙiƙa in yi wa ɗakin Allah tufafi ta rufe shi da rigata ya yi ƙoƙari ko ya yi ya tabbatar da haka wata katasi ta zama mai lullukuwa da rigar da zan tsinka da halaƙina da na samu kazal ubbatul khadra haka nan ita ma raudar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam raudu jananin dausayin nan na aljanna wa zai lamunce mun Allah ka lamunce mun mana ka lamunce mun mana amin dinka masa riga in lullube ta وهل يبلكم باقرات تكل من يعاجل بيت الله دون توالي wahalliya Allah ka lamunce mun fulkun wato jiragen ruwa bakhiratun masu injina da ba masu injina bane a hinji a hinji ake ana tukawa da karfin tsiya har a je maka to Allah ka hore mun jiragen ruwa masu tada kumfa to illu man yuhibbu yuhajjidu baitallahi ka rika daukan wanda zai je ya ziyarci dakin Allah tuna tawani ba tare da jinkiri ba Na'am.
ana nan ana nan aka yi jirgin ruwan da inji ana nan ana nan aka fara jirgin jirgin sama mai tashi a awa goma ya kai mutane maka har ya kai yanzu a awa hudu a awanni ma kaɗan a awa ɗaya ma wani jirgin in ya tashi kaman concord zai iya kai mutum madina manzala cikin awa ɗaya daga ko ina ne a duniya Allah.
wannan duka karama shi ibrahim ne daga cikin addu'o'insa وجدني لهم أرب الحبيب قيادتي وقد جرت بالبداء كل مباني ya Allah ina roƙonka wannan jiragen ruwa idan an yi su su duni da hum ardal habibi ka rika kusanto musu da garin masoyi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam qiyadati shugabana wa qad shittu bil badahai kullu bana mabani kuma Allah ka hore mun in zama a rayin da raina in ga dukkan gidaddajin Madina sun koma gidaddajin zamani ba irin na da na yunku ba ko sanda muka je shekar aikin haji aikin haji mai farko a 19- 1989 1989 sanda muka je a cikin madina wajen babu salam duk gidajen ƙasa ne gidan ƙasa da indararo har da kwatami irin yadda muke gani a dukkanin Allah.
to amma kafin ka ce me wannan yanzu wane kai wane kai wane kai ka ga wani- wani gida ma irin wannan gidan ma da aka yi a madina in ba sai ka je aljannan manzon Allah ba sallallahu alaihi wasallam مم. نعم عليه صلاة الله ثم سلامه صلاة تسجل العبد والسجناني salatin Allah da amincin Allah su tabbata ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam salatin salati ne tuzijjul abda ta kora wannan bawa Sheikh Ibrahim in ya radiyallahu ta'ala anhu wasu da jinanin tsatsakin gidan aljanna عليه صلاة الله ثم سلامه تؤجل بدي والمنى والتهاني salatin Allah da amincin Allah su tabbata ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam tu'ajjilu fatihi wannan salatin ta gaggauta buɗi na zuwa ga gare ni wal muna da buri na wata hani da murnoni na عليه صلاة الله ثم سلامه تذيع جناني أو تذيع مغاني salatin Allah da amincin Allah su tabbata ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam tudi ujanani ita wannan salatin ta haskaka min zuciyata wa tudi magani kuma ta haskaka min gidaddajina audin nan bi ma'ana adabi ne عليه صلاة الله ثم سلامه تمالك لتسريب كل معاني salatin Allah da amincin Allah tabbata ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ita wannan salati tumallikuni tasrifa kulli ma'ani ta mallaka mun tasrifi a dukkan ma'anonin lugar larabci عليه صلاة الله ثم سلامه صلاة تنجينا بدون معاني salatin Allah da amincin Allah tabbata ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam salatan salati ce tunajjina ta tseratar da mu biduni mu'anin ba tare da wahala ba kalma wasali ne kawai ibn manta kalmar sama da kalmar ƙasa نعم معاني جمع معاناة ها معاني جمع معاناة معاني يوا جمع معاناة كاغني معاني شيني وهلا نسمى كما معاني شيني جمع معانوني to lugar larabci tana da wannan abkarama da Allah ya mata da yawa عليه مع الآل الكرام وصحبه صلاة وتسليم مرور الزمان salatin Allah ya tabbata ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ma'al alil kirami tare da alayansa wa sabi da sahabbansa salatun salati ce wata taslimu da gaisuwa mururar zamani shudewar zamunna Allah ya wannan salati آمين harful ha'i بما يتعالى العبد من كل عائم ما قد غير الخلق ما والأقارب هو البار والليل يزور شجاعته وجودا فغير الخلق بار المكارم هو الشمس والغيث المريء إدارته وغللا وغلا الغيث غير مداوم وتاب جميع الأرض والأجم كلها فأما هداه اليوم كل الأقاليم وجدد جمل القرون إلى الوجه توحيد دون مزاحم إماما كريما منصفا ومقوما جميلا جليلا موفقا متواضعا ولم يك فضلا وليس بذلك وقد كان منصورا بروب فصابه في جو خلق الجان لا بالزواج فيا ليته قوى الأبيد وصابه لذلك صار من عدو وغاشم ويولي بلا التوحيد ولا من سرعته ويولي له الحاجات من كل راي بداية رسول الله ثم ذهبي فيعلو منار الدين فوق المعالي عليه صلاة الله ثم سلامه لكي لا يعيد العبد عيش البهائم عليه صلاة الله ثم سلامه فلجاوة بزير تسليم هاشم عليه صلاة الله ثم سلامه وقد حيّن المختار أبكار عالم عليه صلاة الله ثم سلامه فلذرة دفنا لديها أوالي عليه صلاة الله ثم سلامه بأهل تجيل له بأقصى الزلال عليه صلاة الله ثم سلامه مع الآل والسعد الأمور حماية هذا العبد من كل هائم محبة خير الخلق مع والأكارم قال مولانا وشيخنا وإمامنا ومرشدنا إلى الله شيخ إبراهيم ياس رضي الله تعالى عنه يتي حماية هذا العبد kaga katanga da kiyaye wannan bawa mai girma Sheikh Ibrahim Yas radiyallahu ta'ala anhu min kulli ha'imin da duk wanda zai kawo masa hari daga kowane bangare ne mahabbatu khairil khalqi soyayyan nan da yake wa fiyayyen halitta sallallahu alaihi wasallam ma'awar akarimi wanda shine mafakan nan makoman nan ta dukkan masu karamci هو البر والليث الجسور شجاعة وجودا فخير الخلق بار المكارم huwal bahar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kogi ne wallaisul jasuru wallaisul jasuru kuma zaki ne mai kutsawa cikin abin da zai tserar da halittar Allah shaja'atan a wajen karfi baya tsoron kowa baya tsoron komai banda Allah annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wajudan a wajen baiwa kuwa ainihin kamar kogi yake kamar hadari mai ruwan sama mai faso iskan nan haka manzo Allah ya ce sallallahu alaihi wasallam injina na Aisha ko idan sha'abana ya zo tace kaman hadari karihul mursalati kamar irin iskan nan guguwa haka yake watsa kyauta ga halittar Allah sallallahu alaihi wasallam fa khairul khalqi kaga fiyayyan halitta baharul makarimi shine kogin nan na karamci gaba daya هو الشمس والقيس المريء هداية وبلا وبلا القيس غير مداوم huwa shamsu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam rana ne wal wal wal ghaythul mari'u kuma ruwan sama ne amma mai ratsa zukata hidayatar yau a wajen a wajen shiryawa shi ruwan sama mai ratsa kasa ne sikayatan shi ko mai ratsa zukata ne hidayatar sallallahu alaihi wasallam sallallahu wa bar wa bajilan da kyauta wa bal halgaisa wai ba yake magana ruwan sama ma ne gairu mu dawumi ba ko yaushe ake yin sa ba sai da damuna ko da bazara ko in kaje gindin kogi ko ruwan ruwan saman ban rani da ake yi anan zaka same shi shi ko ruwan saman zarata zuk rata zukata da da shirye da bayan Allah ba dare ba rana ba lokaci ba duniya ba lahira ko ina aikin sai yake yi sallallahu alaihi wasallam
فزاد جميع القرب والوجم كلها فأما وجاه اليوم كل الأقالب fasasa jami'al urbi to da wannan ruwan saman ne mai ratsa zukata fa ya raya dukkan du- duniyar larabawa gaba daya wal ujmi da dukkan duniyar bai bayi waɗanda ba larabawa ba kulli ha gabaninsu gaba ɗayansu fa amma hudahu yawma sai ga shari'ar annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ta ga mai kullal aqalimi dukkan sasannin duniya وشتت شمل المشركين وقد علا بزادوات التوحيد دون مزاحم washattata shamalal mushrikina sai gashi ya watse dukkanin taron nan na mushrikai makiya Allah gaba daya wa qad ala bi sadwatihi tauhidi sai ga ainihin tauhidi la ilaha illa Allah muhammadur rasulullah ta daukaka duna muzahimi ba tare da mai matsatseniya gare shi ba bisa duwatihi da timbansa da kokarin sa إماما كريما منصبا ومقوما أديبا مهيبا موزنا للمساقم jamilan جليلا منفقا متواضعا ولم يك فزلا وليس بظالم kana imaman manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shugaba ne da babu irinsa kariman mai karamci ne wanda babu irinsa munsifan ba taɓa yin mai adalci irin annabi Muhammadu ba sallallahu alaihi wasallam wa muqawwiman mai daidaita mutane ne da halitta gabaki daya sallallahu alaihi wasallam adiban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam mai ladabi ne ina cewa addabani rabbi fa sanata adibi mahiban manzo Allah mai kwarjini ne saboda kwarjinin sama ainihin ba a iya hada ido da shi sai dai a samu labarin sifofinsa a wajen matasa irin su Sayyidi Ali irin su Hassan da Husaini musinan manzo Allah mai kyautatawa ne lil musakhini ga wanda ya bata masa an ce wata baiwa Allah wata rana ta je ta sai ice mai yawa ta sai icen nan tana neman dan dako wanda zai kai mata wanda zai kai mata kayan kayan ta gida ita kuma mai tsananin kiyayya sai ga annan Muhammad sallallahu alaihi wasallam sai gashi ya zo wucewa sai ya ga sai ya ga- ya ganta da kayanta sai ya dauka ya dora aka ya ce to ki nuna min hanya zan wuce gaba aka tafi aka tafi ana tafiya ana tafiya ana tafiya har aka je kofar gida da aka je kofar gida ta kama masa ya sauke ta ce ya ka ɗana zan maka nasiha ka ga a garin nan an ce akwai wani ya wani matashi ya bayyana sunansa muhammadu yana raba mutane da addininsu karka kuskura kai imani da shi ka ko to aini ne shi kai ne ita ce ashhadu an la ilaha illallah wa annaka rasulullah haka manzo Allah yake musina muhsinan lil musakhiri mai kyautatawa ne ga wanda yake saba masa Mm.
jamilan jalilan jamilan manzo Allah kyakkyawa ne jalilan mai girma ne mumfikan mai ci mai mai mai ciyarwa ne yawa Shi- saboda haka aka ce da shi ma an fit bilalan la taksha min dil arsh iklala kai ta ciyarwa da kai da bilal kada ku ji tsoron talauci daga wajen ma'abocin al'arshi tabaraka wa ta'ala sallallahu alaihi wasallam mutawadi'an sallallahu sallallahu alaihi wasallam mai tawaru ne mai tawaru ne kowa sai ya jashi nan kowa sai ya jashi nan ya zo ya gana da shi wannan ya jashi wannan ya jashi haka yake sallallahu alaihi wasallam walam yakun fazzan manzo Allah bai zama mai fushi ba a bai zama mai kaushin zuciya ba walau kunta fazzan ghalib alqalbi lam faddu min hawli fa'fu anhum واستغفر لهم وشاورهم في الامر فاذا عزمت فتوكل على الله صلى الله عليه وسلم لا فهكذا من الله yake ba وليس بظالمي almanzo Allah bai taba yin zalunci ba وقد كان منصورا بروب فسابه بيده وقلب لدان الهاب الزوارم وقد كان منصورا manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance abin taimako ne bi ru'ubin da da ainihin tsoro ana jefawa makiyansa tsoro ya rage wata ɗaya zai je iyake su yana cewa nusirtu bi ru'ubi masirata shahri an taimake ni da jefa tsoro akan makiyana tun kafin na je ni yake su da- da wata ɗaya kafin ya je duk sai su ga ba su da makami tsoro suke ji an fi su makami an duk an karya zuciyar yana zuwa kawai sai sai ya rinjaye a kansu sallallahu alaihi wasallam na'am fasabuhu bihi dawakul buldana sa ab- abokansa kuma da shi ne suka ragartaza garuruwan arna labis sawarimi wai ba takobi ne ya yi wannan aikin ba fa a tsananin imani ne ƙarfin imani ne ya yi wannan aikin da suka yi فيا ليته قوى الأبيد وصابه لنري كثارا من عدو وغاشم ya laitahu ina ma dai a ce awwal ubaida manzo Allah ya ya- ya karfafu wannan bawa Sheikh Ibrahim Hmm? wa sahabahu shi ma ko Na'am.
shi ma da sahab- da sahabbansa ina ma a taimake shi shi ma yanda aka taimaki addinin nan ya cika duniya aka taimaki um, um, rayuwar sahabbai suka karya kafirai shi ma a taimake shi da shi da sahabbansa linudrika sa'aran mu ma mu daufansa min aduwin da dukkan makin addinin musulunci Na'am.
daga yahudawa wa gashimin daga kuma nasara ويولي من التوحيد حقا بسرعة ويولي ذوي الحاجات من كل رائم ويعلي بنا التوحيد الله كدوكك توحيد المسلمين لا إله إلا الله danu da mu gaba daya Amin.
hakan da gaskiya amma kuma bi sur'atin da gaggawa ba da ba da laƙwai laƙwai ba da himma eh wai wai guni zawil hajati Allah Allah ka sa ni na zama mai wadatar da dukkan duk wani mai bukata ta idan ya zo guri na in ba shi min kulli ra'ini daga dukkan mabukaci na sha gaya mana isar nan wata rana wani bawan Allah yana cikin wata bukata ya zo gurin shehu yana bukata ko haihuwa kamar su ne ko menene ya kawo kukan sa wajen maulana shekh ibrahim ya sauke Allah ta'ala to lokacin da ya zo babu bukata sai ce zauna nan gefe ya zauna ana zauna ana zauna sai- sai ga wani bawan Allah ya zo daga Mur- Murtaniya ya zo da kuɗi a cikin a cikin ambula a cikin ambula sai ya zo ya ajiye gaban shehu hadiyarsa ya ajiye sai shehu ya kai ta kai kai ina bawan Allah nan wanda ya zo da zai na yana da bukata sai aka ji aka kira shi sai ya ce dauki wannan sai wanda ya kawo din sai ya zo ya raɗa wa shehu ya ce aka zo kan kaza ne kaza ne na kawo shehu sai ya ce a ba ni ka kawo ba ni ka kawo ko to ni kuma na dauka na ba wa annabi muhammadu wanda ya fi ba shi kenan ba ni ka abu ka girma na ka ba ni ni kuma na dauka na ba saboda annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam to haka yake duk wani mai bukata in ya zo gun shehu baya mai da shi baya mai da shi Allah.
ko ya wata dabara da zai- za a ja lokaci har samun ya zo ko kuma ya ce zuwa jimawa ka dawo amma baya cewa ba zan maka ba bai taɓa yi ba ba san wannan gashe ibrahim ba radiyallahu ta'ala na'am shi ma haka ya bayyana na'am na'am saurara
na'am ana nan sai wani musulmi da ya kawo shi ya sai bashi da ya je sai ya gigice ma miliyoyi ne na na kuɗi eh Allah ba mu haɗe ku an yi maka mutane su daina mana faɗa an yi ma ba za a ƙara masa akwai mutanen da suke damun mu muna kyauta talauci ka ji ka kyauta ka duka wani ne to so muke mu koya Allah ka ba mu haka jayi rasulullah sallallahu alaihi wasallam بجاه رسول الله ثم سهبه فيا لمن على الدين فوق المعالم yace waɗannan abubuwan da na roƙe ka ya Allah kai mun su bi jahi rasulillah waɗannan abubuwan da na lissafa duka ka ba mu su bi jahi rasulillah saboda alfarman manzo Allah sallallahu alaihi wasallam summa sahabi sannan sahabbansa fa ya'lu manarud dini a- a- wato manara hasumiyan nan ta addinin musulunci ta ɗaukaka fauqal ma'alimi burbushin duk wata hasumiya wadda ba ta musulunci ba عليه صلاة الله ثم سلامه لكي لا يعيش العبد عيش البهائم salatan Allah da hamdin Allah su tabbata ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba da banza ba likai la yaisha al-abd kada wannan bawa Sheikh Ibrahim ya rayu aidal bahaimi rayuwa irin ta dabbobi Alai- kamar haka عليه صلاة الله ثم سلامه فلي شهوة بذير تسليم هاشمي salatan Allah da amincin Allah su tabbata ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam fali shahawatun ni ina da sha'awa kwarai fi zikri taslimi hashimi cikin yawan gaisuwa ga manzo Allah ba hashimin dangi عليه صلاة الله ثم سلامه وقال هير المختار أبكار عالمي salatan Allah da amincin Allah tabbata ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam faqad khayyara al-muqtar abin zabi ya di mauta ainihin afkara alami wato tunanin nan na duniya gaba daya sun kasa gane yaya darajar annabi take wane ne mukamin manzo Allah duka sun gane sun kasa ganewa wani malami yace yace eh, arba'atu harfin hayyaratil alama wal uqula دال وهاء وميمان دال وهاء وميمان محمد كين دال da haka rami da mun jaye guda biyu sun imauta duniya an kasa gane ta an kasa gane shi sallallahu alaihi wasallam saboda darajarsa mm Allah ba mu albarka عليه صلاة الله ثم سلامه فلي سكرة بنت فنا لديها عوالمي salatin Allah da amincin Allah su tabbata ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wali sakaratun ina da wani maye da buka awalimi wanda alam ina tafna take karewa da daya a cikin ta sai mu zama bamu ni babu ni sai mai ni عليه صلاة الله ثم سلامه في أرجل الهوب أقصى السلالم salatin Allah da amincin Allah su tabbata ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam biya da sabon salatin ne artaqi lil guddi nake hauhawa da soyayyar manzo Allah a kasar salalimi burbushin karshen dukkan tsani na daraja عليه صلاة الله ثم سلامه مع الآل والسهب البور الخظالم salatin Allah da amincin Allah su tabbata ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ma'al ali tare da alayensa wasahabi wasahabi buhuri wato da da sahabban nan nasa waɗanda suke koguna al-khawari ni masu cikar kunfa Na'am.
har kuta دهنت بغير الخلق أقوى الوثائق ممالك أبناء الفقاد الفواتق سلاي رسول الله وهو تحسني وغيري ورزق وسر الحقائق أما أنت يولي كل بنج وفتنة ولا لا أنا كل باج وفاسق وذاك رجال الخير إذ يقصدونا وعلى مصابي ذوق كل رقائب علي قديم الخالد والمخاطب بدليل مليك على كل فائد فإن مليل للأمين طريقة بإدراك خير دونه كل ثابت فإن رسول الله وهو مساعدي معيد بذل الله رب الخلائق ومن مره للزيب أمسيت
مولانا وشيخنا وإمامنا وم- ومرشدنا إلى الله شيخ إبراهيم ياس رضي الله تعالى عنه آمين.
يجي دهنت نا نكي نا دكركتي نا كوري ainihin ab- ah, mamalika abna ilbugati mamallakan ƴaƴan turawan mulkin mallakan nan alfawasiki fasikai da suka zo suka kwace mana garuruwanmu na afirka na nike su na kore su gaba daya bi khairil khalqi saboda darajar annabi muhammadu yayyan halitta aqwal wasa'iki wanda shine madogara wanda tafi karfi a cikin Allah Silahi Rasulullah wannan wa abu ne nam.
na- daga 1957 aka fara aka fara gumur- gumurzun kwato yancin afirka shi ibrahim yana cikin wanda aka yi taro na Afir- na 'yan afirka gaba daya da malamai da da 'yan afirka aka aka yi taro shi ne ya ba da lacca a wannan taron sai wani littafi da yake ce masa ifriqiya lil ifriqiyyin duk wani bature ya fita daga afirka mu kasar afirka ta mu ce bakake iya an ita muka gada a wajen iyayenmu to wannan sirri an same shi ne da sir- da- da- da- da sirrin soyayyar mahabbar muhammadu rasulullah da shi ibrahim yake da ita a cikin kirjinsa eh ba ba- ba karfin afirka ne bayar ba to kuma daga nan ne kowa kowace kasa aka shir- aka shirya musu inda za su je su kwato yancinsu munan aka shirya su saddauna su tafawa balewa su mala aminu kano su a waye ke da suna auren eh akin tola da waye wato aulawo da zib mustazib da aka su- su suka je suka kwato na najeriya to ala ayi hali daga sirri sheikh ibrahim ne wannan aka same shi mu muka samu namu 1960 daidai alhamdulillah to tafawa balewa duk duk suna ciki mm.
Silahi Rasulullah wa wata hasuni wa khaili wa rajli fa wa sirrul ya haqaiqi.
ce wannan yakin da aka yi aka kori turawan mulkin mallaka wa'annan 'ya'yan banza iyata fasikai din nan silahi makamin da mai aiki da shi rasulullahi shi ne manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wa huwa tahassuni shine mai katange ni wa khaili dokunan ma shine wa rijili kababuwan da nake tattakawa ma shine fa huwa sirrul haqaiqi manzo Allah shine sirri na hakikar da ta sa aka samu yanci a dukkan Afirka Amma an diri kulla bankin wa fitnatin wa zarana kulla bakin wa fatiki.
amma manzo Allah ya kiyaye ainihin kulla bankin dukkan wani kunci na kirji wa fitnatin da dukkan wata fitina ta zahiri ya kiyaye an diwuri ga barin gidajen musulunci na wa gaba daya waza za annal a waza za anha ya nesantar da su ga birana a ya- waza za anha kulla bagin ya nesantar da duk wani azzalimi wa fasikin da fasiki daga garuruwan musulunci وساق رجال الخير إذ يقصدونها وعلى مسابي ذوق كل الرقائق wasaƙa badalin kenan abinda aka bar da lamun kenan Na'am.
wasaƙa rijalal khairi sai gashi Allah ya koro min mazajen alheri idh yaqsuduna yayin da suke nufin wannan birni nawa sai gashi sun zo sun sun rungumi dukkan alkhairin da Allah ya bani na soy- na soyayyar manzo Allah da na sirrin sanin Allah da na sirrin soyayyar manzo Allah da na sirrin la ilaha illallah da na sirrin salati ga annabi da na sirrin jawaratul kamali da na asraru waɗanda ake ƙarin kusanci zuwa ga Allah ta hanyar annabi Muhammad duka mazaje sun zo a guri na sun karba wa alhama sahabi sai kuma Allah ya kimsa wa abokan nawa da suka zo suka karba sai aka kimsa musu zauqa kullir raqa'iqi zaukin dukkan wani ilimi mai tsananin siranta da daɗi a kirji sai wanda ya zo ya ɗanɗane shi ne zai same shi imam bukhari yana cewa za ka da amal imani za ka da amal imani hmm? من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا من رضي بالله ربا هو الذي فنى في الله ومحمد رسول الله هو الذي رضي بالله ربا هو الذي رضي بالله ربا saboda haka waɗannan zaɓa sahabi kulla kullin zauka kullin raqaiq ilmun لا يكتب بالأوراق ولا يرى بال- بالأعداء ولا يكتب بال- بال- بالأنامل wa inna ma yufhamu bizauqi wal ilham saboda haka ba fannin ka bane in kana so ka zo ka zo a dandana maka shi ba ba ba takarda ake samu sa babu a takarda babu a babu a takarda yawa sannan kuma ba- ba- ba magana za a yi ka fahimce shi ba ba kuma kura maka ido za a yi ka gane shi ba ba ce za a yi ka je jami'a ka za ka yi bincikensa ba kawai zikirin Allah ne da izini za a lakana maka wannan ya sa ka tafi ka san Allahnka a matsayin yanda ba za ka yi ba za ka ƙara yin shirku ba a cikin ibadarka wannan shine shine ilimin da ake ce masa ilmu zauki kuma ga asalin sa daga wannan hadisi na Imam Bukhari za ka ta'amal imani man radiya billahi rabban man radiya billahi rabban za ka ta'amal imani yau saboda haka dan dan dan sa ake ba da harshe ba a da ma'ana ne da ma'ana ne sirri ne wanda Allah yake kimsawa bawan Allah a cikin zuciyarsa ya fahimce shi ya fahimce shi yashhadu an la ilaha illallah haqqan wa yashhadu anna muhammadar rasulullah haqqan la ilaha illallah la ilaha illallah hmm, la la ma'budu bihaqqin illallah la ilaha illallah la ma'budu لا لا إله إلا الله لا معبود إلا الله لا إله إلا الله لا لا مقصود إلا الله لا إله إلا الله لا موجود بحق إلا الله
علي خديمي خازن السر كاتبي بتزين مليك على كل فائج yayin da nace muku ya koro min mazaje masu alkhairi idiyar su duna haɗin nan to a cikinsu akwai shugabansu aliyun shine sayyidi ali kadimi wanda yake khadimi na khazinu sirri wanda yake tattace min dukkan sirri na katibi wanda yake shine sakatare na kada ala ya ɗaukaka fauka fauƙin haka ne ko Na'am, kullu.
kada ala kullu fa'ikin ya fi dukkan wanda ya zama zaukar raƙayi ɗin can wancan duk gaba ɗaya ya ɗaukaka a kansu ita ziyini madihi saboda ƙawace mun yabo na yana gyara mun wani abun da in ce gyara nan ya gyara baya baya gaddama duk abin da na faɗa masa yayi sai yayi saboda yau gyara yabo na daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam zai bi ali shi shi wato shi ne ake cewa babul hadara نعم babu hadara shi wato ya zama bawan hadaran maulana shekh ibrahim wato duk wani wanda ka san ya san allah bayan shoman tijani hmm? bayan shoman tijani da shi sani kafin ga waɗannan da shi da shi mai hula waɗannan da- da shi a teku to duk wani wanda ya san allah to ta hanyar sayyidi ali ya san allah لا حول ولا hannun sai tarbiya ko kuma ta hanyar shehu lahadi ko shi ko shehu lahadi waɗannan musamman zai dakaran nan sai sai sai di ali ali khazi khazi wato magana sai sai sanawar a gana sanawar aina baya baya ne aina baya baya ne suna baya baya ne su ma duk hannun sa- hannun sai di ali suka suka san fatahin su muna muna yara muna yara sai di ali suka yazo mu ya yarda sai man tijani ya kawo shi a ranar da ya zo da ni da bibin layi babu su ta aike mu mun je kaso kurmi mu je mu siyo mu je mu siyo kananzir a lokacin ganan ganan daya eh, kwabo hudu da rabi ne Kwa- kwabo hudu da rabi ne kwabo hudu da rabi ne saro da awo saro da awo muka tafi muka je muka zauna gindin rimin nan na bakin kasuwa kurmi a nan muka zauna muna jiran mu huta da ni gaji wallahi ko ya gani ya tuno lokacin saboda haka muna kuma sai wani mutum ya zo ce me za ku siyo muka ce mai ku kawo mu siyo muku sai ya karɓa sai ya tafi shikenan ya gudu muna dawowa gida kuma sai muka tarar sai bi ali ya zo da shi da sheman tijani an ruk- an raka su sun tafi ma su limani ke cewa kaga ta ayin mota suna ta ta ayin mota suna Allahu akbar bare da gaske Allah Allah ya saka musu alkhairi amin
فإن مجيء للأمين طريقة لإدراك بيض دونه كل سابق fa inna madihi kaga yabani na da nake yi lil amini wato ga amintaccen Allah tariqatun wallahi wata hanya ce li idraki faidin saboda riska faida to kun ji zakirai masu masu diwani ku tabbata ku diwanin nan ku rika yin niyya in za ku fara shi kun ji fa inna madihi lil amini tariqatun li idraki faidin wato yabo na ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wata hanya ce ta samu faranyan dukkan abin da aka saka ba to saboda ka kurka yi da niyya kuna huluri za a samu irin abin da shan yake fada a cikin wannan na'am duna duna kullu sa'iqin ba tare da menin sabiki dunahu kullu sabiki kullu sabiqin duk wani wanda yake mai riga mai rige rige dunahu ba zai kai kamar kai ba inda ka rike diwanin shehu tariqa ce ta samun faira da fatahi zuwa ga manzo Allah to ba wani mai neman sanin Allah da zai kai kai a cikin wannan tafiya na'am to saboda haka kurka niyya Na'am.
harka niyya innamal a'malu binniyat فإن رسول الله وهو مساعدي مريد بسر الله رب الخلائق fa inna rasulullahi kar ku ji na gaya muku wacce magana ku ku kasa ganewa zan gaya muku shi manzon Allah nan da yake fa inna rasulullahi kun ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa huwa musaidi cewa yana halin mai taimako na muhidun bi sirrillahi duk sirrin Allah gaba daya yake mu shi Allah tabaraka wa ta'ala da ya halicci sirrinsa gaba daya kawai sai ka to kan dunkulansa sai ya jefa cikin annabi Muhammad
الله أكبر.
la ilaha illallah rabbil khalaiqi ubangijin dukkan halitta gaba daya ومن باره لسبع أمسيت غاربا على وفق ما يرجون من فضل خالقي wa min barihi daga koginsa ne lissabi ga ga ga ga ga abokai amsaitu sai na waye gari garifan ina mai kan fatowa ina mai kan fatowa alawa fiki mayar juna a bisa gwargwadon wanda suke yanda suke kauna min fadli khaliqi wannan abun da Allah ya mun ya mun shine saboda fadalar ubangiji saboda haka ma'ana gwargwadon bude inda ka mu- ka bude madadinka gwargwadon yanda ka samu faidar Allah ka bamu da yawa wani da cokali wani da bokiti wani da duro wani ma zuwa zai yi rami kato wuce a cika masa to duk kuma kowanne ba wanda za a gajiya sai an cika masa yadda yake so عليه صلاة الله ثم سلامه صلاة بها روي زما كل والمكي amin salatin Allah da amincin Allah tabbata ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam salatan salati ce urwa a kosar da ne a urwa zama kulli wa muke a kosar da wato ishiruwan nan ta dukkan masoyi biya da sababin salatin amin عليه صلاة الله ثم سلامه وينسخ نجل الختم كل درائه salatan Allah da amincin Allah su tabbata ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam salatan salati ce wayan sihu najul khatmi tariqan nan ta maulana shehu Ahmad Tijjani yansihu ya share kullu qara'iqin dukkan tariqun da ba ita ba عليه صلاة الله ثم سلامه صلاة بها تزكي الملوك غدائه salatan Allah da amincin Allah su tabbata ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam salatan salati ce biha da sababinta tusikil muluku hadaiki sarakuna manya-manya masu daraja a kasashensu ka gansu sun je kasata sun zama hadimai suna shayar da gonaki na عليه صلاة الله ثم سلامه تزيل صدور الدار بير المهارج salatin Allah da amincin Allah sabbata kaman da Allah sallallahu alaihi wasallam tazinu suduri ad-dahara Al- wato wato ainihin bidal mahariki takaddin nan masu haske farare su zama tazinu suduri tana kawace sudurori na a cikin diwani na at-dahara tsawon zamani عليه مع الآل الكرام وسبيه ظهور الندى وزد البقى والبضائه salatin Allah da amincin Allah tabbata alayhi a gare shi ma'al alil kirami tare da alayansa masu girma da sahabbansa wasabi wasabi da sahabbansa buhurin na da kogunan nan na baiwa ko su dilwa ga zakunan nan na surkuki almazaiki waɗanda suke wal mazaiki da surkuki irin na yaƙi Allah ƙara Alhamdulillah.
اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق وعلى آله وقدره ومجلاله العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين amin